na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الحميد شاب kai ga watan Rajab shekara ta 1441 bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya a darasi na saba'in da shida ko za mu tashi darasi na saba'in da bakwai sittin abuwan sittin da shida za mu tashi na sittin da bakwai a wannan littafi mai albarka na abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari al-adab al-mufrad a wannan majalisi na mus'ab bin umair da ke hausawar gandun albasa idan ba a manta ba za mu tashi hadisi na ɗari bakwai da ashirin da hudu babi na ɗari uku da ɗaya mala ce babu man sa'ala Allah al-afiya babin da yake magana akan wanda ya roki Allah madaukakin sarki lafiya sai Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya to babi ne da zai magana akan wato wannan ita kuma al'afiya shine abin da malamai suka ce kamar yadda mai annihaya fi garibil hadith yake faɗa cewa an yi sulima min al-asqan wal balaya mutum ya kubuta daga ciwuwuka da jarabawa kala kala jarrabawa kala-kala bala ai daban-daban shi sa annabi alaihi salatu wasallam yake cewa shi fa inna hada lam yu'da ba'da al-yaqin khairan min al-afiya shi dan adam ba bashi abin da yafi bayan yaqini da yayi da Allah ba abin da Allah zai bashi mafi alkhairi fiye da lafiya ita ce komai idan mutum kuɗi yake wa za ga wani riga can da kuɗin amma kullum yawon asibiti ba jama'a kullum ko ana yi masa wankin kaza ko ana kaza ko ana kaza to da zarar Allah ya baka lafiya ka tuno ka gode masa domin ya baka babban jari kai akwai riwaya Tirmidhi ma da yake cewa sallallahu annabi yake cewa sallallahu al'afwa wal afiya eh annabi ya umarni da mutane ya umarci mutane cewa su rika faɗa wannan cewa ka rika roƙon Allah ya azurta ka da yi ma abuwa da kuma ya baka lafiya domin shine jigo na rabauta a wannan rayuwar da kake gani in Allah ya baka lafiya kuma ya yafe ma kurakuranka to baka da wani abu da yafi wannan amma idan mutum yana jin cewa a kuɗi shine gaya ba lafiya da zama lafiya ba to ko shakka babu ya biye tambayi marasa lafiya zai gane wato menene gaba to shine ma ya gaya mana wannan babun zamu shiga kai tsaye haddathana adam قال حدثنا شعبة قال حدثنا سويد بن حجير سويد ابن حجير شين أبو قزعة الباهلي كان البصري سكاني يا أنا يا رواية دقا أنس بن مالك الله يتعالى ما سيدا قال يجي سميت سليم بن عامر ناجي سليم بن عامر أن أوسد بن إسماعيل وأن أوسد بن إسماعيل لن شيكما واتو يا رسي النبي عليه الصلاة والسلام شيما أما بي كمد شيوا kaji ma wannan in da lissafawa kuke daga yadda muke karatu zuwa yau sai a ce sai ka rubuta masters a kai domin mun faɗi su da yawa waɗanda sun riski su ne almukabbaramun sun riski annabi alaihi sa sun yi zamani da shi sati biyar bayan shida har wani ba Allah muka kawo wanda shi saura ya to ganin annabi alaihi salatu wasallam yana zuwa haka sai annabi bai jima bai fi kwana biyar da barin duniya ba don mun ka kawo shi a wannan karatu cika saboda haka wannan shine kamar karatunmu ne na jiya da muka zo ana magana akan mutanen da za su tashi da alamu da annabi alaihi salatu wasalam ya ce man kana man kana lahu imra'atani fa mala ila ihdahuma ko man kana lahu imra'atani fa mala ila ihdahuma ko duk wanda yake da mata biyu ya karkata zuwa ga daya saboda rashin adalci ja'a yawmul qiyamati wa ahadu shiqqaihi ko wa shiqquhu ma'ilun wa ahadu shiqqaihi ma'il a wajen ruwaya sai daga cikin bangarorin sa guda biyu zai tashi a ya samu shanyayye wato stroke ko paralyze rana alkiyama sai muka ce alama ce to shine muka ce a gaya mana alamomin waɗanda a hasken makaranta waɗanda za su tashi da alamu ranar alkiyama banda wannan saiwa haka mai kirtu shi ne muka samu masu karatu sai da aka lissafo mutum goma sha biyu wannan shi ne karatu alamar mutum yana da alaka da makaranta kenan a ce ma mai kyau da ba ko wanne da dalili kuma mai kiran sallah ko duka ire-iren su kowanne to wannan shi ne wato hasken makaranta cikakke kenan an gane ku to haka su ma waɗannan mukabbara motsin shi ne amfanin kensu ɗinka a hannu lokacin da aka zo aka yi bayani a kansa kai mara alama sai ka ji to kaga duk ran da ka tashi dubawa kana ta zuwa ɗebo su zaka yi cewa wannan yana cikin mukaddaramun ya yi zamani da annabi bai kuma bai gan shi ba su ake kira wato suna cikin milki bari tabi'ai ne kenan manya-manyan tabi'ai waɗanda suka ne wato game da manyan sahabbai ba su ga sun jiyo ƙarfin iska ta zamanin annabi amma ba su gan shi ba wane mutum domin sharaɗin kasancewa sahabi shi ne mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala zalik sharadi uku ne wanda ya gamu da annabi ya yi imani da shi ya mutu akan haka wannan sharadan uku su ake dora ko wannan sahabi in ka ce Anas dan Malik ba sahabi wani zai mu ce to ka mana naka sharadan kai ma sai mu dauko ma wanda kai yarda da shi ma auna da shi shikenan ko har masu karyata Anas dan Malik yanzu ai sun yadda Ahlul Bait gaba ɗayan su cewa duka sahabbai ne to sai ka ba mu formula da me ake gane wani sahabi ne sai mu auna ko yawa ba la na kasu wala ziyada to sai da haka wannan shi ne to kaga Ausad ibn Isma'il ya riski Annabi alaihi salatu wassalam an gane ku har lokacin Yazidu dan Muawiya an bashi ya ya rike him ya rike him sannan ya rasu a shekara ta saba'in da tara bayan hijira shekara ta saba'in da tara bayan hijira kage na cikin wato kibaru tabi'ai na ɗin da muka faɗa a ƙarnin farko kafin ƙarshen sa ya rasu to me faru to shi ne yake cewa kale yake samitu aba bakr ibn siddiq radiyallahu anhu wane mutum na ji manzo kira da aminci Allah tabbata a gare shi Allah wato Allah ya kara masa yadda na ji sayyidina Abubakar mai gaskiya Allah ya kara masa yadda ba da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bayan Annabi alaihi salatu wasallam ya yi kaura ya bar duniya kala yace an gane ko kala sai yace na قام النبي صلى الله عليه وسلم عام أول مكان هذا wane mutum annabi alaihi salatu wasalam ya miƙe farkon shekara a inda na tsaya din nan to bara mu gaya muku abin da malamai suka ce ake nufi shine ya miƙe bara domin lokacin da sai na bakar ya zo tsaya a gurin annabi na da rai a ya shine yana nufin a wani makami hada shine kamar ni farkon tsayawa ta a nan kenan amma kuma bara annabi alaihi salatu wasalam ya tsaya a wannan gurin kamar yadda na tsaya shine fasarar qama annabi sallallahu alaihi wasallam ama awwali qama awwal maqami hada qama awwal shine bara haka zaka fasara qama ama awwal bara annabi ya miƙe bara maqami hada a wannan gurin da na tsaya shine a mimbarin sa thumma baka yana faɗan wannan akan mimbarin kawai sai fashe da kuka kajibin masu kaunar annabi alaihi salatu wasalam ba masu ragin sa ba da kwatanta su da wasu wannan shi ne masu kaunar annabi alaihi salatu shine na gaya wani satin da ya gabata na ce wallahi a karatun mu ne ma na lahadi cewa ko sai da Abubakar kace ya fi ko a kansa za a zo a can mutunci annabi za mu ajiye Abubakar mu kama annabi alaihi salatu wasalam ta shi ne shugaban waliyayi na duniya da lahira ko ba haka bane wa man yudi illaha ko والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين sai Allah yake wa siddiqina daga annaba sai siddiqai waye kuma shugaban siddiqai shine Abubakar Siddiq ba ma je kansa hamza ba hamza shine sayyidu shuhada in ka zo kan shuhada to daga annaba sai su dikai sai shuhada idan ka sai na Abubakar ba a fi fagen yaƙi aka kashe shi wato aiki gaba yake da shuhada wane mutum wane mutum ballantana shi ba shahada ne ko ba ka so walau kare alkafiru da wal mushrikun to saboda haka wannan shine to sai yace annabi alaihi salatu wasalam ya tsaya a wannan gurin nawa bara kawai sun mabaka yana faɗan wannan barar sai fashe da kuka ya hayyu ya qayyum ثم قال سميت عليكم بالصدق na hore ku da yin gaskiya fa innahu ma'al birri domin tana tare da nagarta in kana so ka dore iya wannan kalmar kawai ana cewa ka zo ka yi magana akan nagarta sai a ce albiru sai ka fara hararo albiru husnul khuluq wal ithmu ma hakka fi nafsik ko ma haka ko ma hakka fi nafsik aka zo aka baka wannan lattace mai tsawo sai kawai in ka gada sai ka ɗauki laisal bir laisal bir an ce na farko ka ɗauko lanta na bir a ta tunfiku ita ba albiru sai ka ce laisal bir ko an ce wallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi anan ne sai ka gwamo da lantana lil birra ka yi bayanin ta ita ba ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كيف ذاك كما بيان النجركا ما سكتيا shi sa mutum ya kwarance yana ya san ya ake lakta aka ba shi nagarta in ya dauki ya wannan ayar zai dauko ta gaba da bayani sai an awa ɗaya da rabi ne sai an ce ba lokaci yayi ba gama ba Allah dan kowace gaba tana da bayanin ta to kaga yanzu ba almiru nagarta duk wani abu alheri sai annabi ya ce husnul khuluq shine kyakkyawar ɗabi'a to kaga annabi sai ya ce ma ita gaskiya tana tare da ne nagarta ka duk wata abubuwan da na littafi sai ka kalle su imani da Allah imani da ranar lahira da din nagarta ne imani da mala'iku wannan arkanin iman din gaba ɗaya guda shida guda biyar ya kama a nan sai ka tafi kai aro inna kullum shay'in khalaqnahu bi qadar ka ce na shidan ya cika wa aqama salata kai bayani akan sallah wa ata zakata kai bayani akan zakka wal mufuna bi ahdi idza ahadu kai bayani akan cika alƙawari an yi alƙawari da kai ka cika wasabirina fil ba'sa ka dauko hakuri kai bayanin sa lokacin da mutum yake cikin kunci da tashin hankali da yaki kai bayanin hakurin kansa cewa asabru fil qur'ani thalathatu aqsam haka ibnu abbas yake sabrun ala ada'i al fara'id lillahi ta'ala wa sabrun an maharim lillahi ta'ala wa sabru fil musiba inda sadmatil ula haka ibnu abbas ya kasar yace na farko za a ba daga mutum daraja 300 hakuri a mutane ba da farillai Allah ya ce ai sallah kana yi a ba da zakka kana bayarwa wa sabru an maharimin lahi ta'ala shi kuma daraja 600 za a daɗa ma me za a saboda ya fi wahala za ka iya shaye shayen nan zun lillin ɗin nan da ake sha me a ciki sai ka sha a jamin kai maka sha me abin wahala a ciki zuwa neman matan nan da ake ba kuɗi ake kashewa ba ɗari biyar ɗari bakwai dubu ɗaya ta isa ko kai ma za ka iya amma duk ba kai ba saboda ne saboda Allah ya haramta ko ba haka bane wannan shigantakar duk da ake yi kaje dan aci ba aci bane dai ka yi aci kai ma ka murzo shi kawai ka riko yan sigarin ka hannu da budurwa kuna yawo duk ba shigantaka ba ce wannan ne a ciki sai an koya min wannan yanzu idan ka abin da za a koya ma shine karatu amma wallahi shigantaka yanzu nan zan rufe littafin zama professor emirates na kure sai ka haka yake amma karatu ba kai saka yi ba sai an koya ma kowa yake kai amma ke gantaka ina yawan gayawa lokacin da ake ta arzawun din nan na gaya wasu matasa da ce musu kun ga wannan sauke wando rabin duwawo wallahi ni ma zan iya me a ciki kawai ka sako shi kasa da Allah wannan wani abun wa- ba wani abun wahala a ciki nace kuma ni na tashi sai na wuce kuma dan ni zan je a mun aski da ya sigari na a hannun riko budurwa a titi muna yawo na wuce ku sai ka ji ana wani ya kure ya kure kuma saboda ita shegantaka ba ta da malami a titi ake tsinta idan kuma a shan sai yanzu iya munin ta iya iyawa ta sai in ta karkare in munana ta dan ba kyau ake so ta bai ta ashar ba a so ta kyau in ta kyau baka iyawa amma idan ta muni kamar a makaranta ne aka ce ku zara aljani sai kai mai kyau wanda na sai muni sai ya fi kaci haka ne yawa to ita ma mai muni za ta yi ba ta da wani tebirin wani abubuwan ne an fahimta da kyau ko ko da yaushe to kaga kaucewa haramun sai Allah ya daga darajar ka fiye da ba da farilla wa sabru fil musiba inda sadibatul ula ibnu abbas yace anan kuma za a daga darajar ka 900 domin anan ne ba za a gane waye kai kana miƙewa ka za a dauke ma wani abu ko kuma ka ji musiba damuwa takaici bakin ciki kunci di ya zo mutum kawai sai koma ga Allah to anan ne za a daga darajarsa fiye da yadda ake dagawa a mai farilla da kuma haramci wannan shine kaga fa innahu ma albirri to ka sani cewa tana tare da gaskiya to wala ka ji amsa sai annabi yace wa huma fil jannati guda biyun nan kuma da gaskiya da nagarta duk suna aljanna in dai mutum yana yin a cewa na mai gaskiya ne ai ma shaida da wannan ko mutum ne mai nagarta kamar wani bawan Allah da nan muka je na je ta ajiyar sa jiya kowa ni kaina na ji nayi karatu a wani masallacin sa nan gidi gidi haka wato wato ni na gaya wa wasu ƴaƴansa cewa ana maganar dattijai na daɗe wanga dattijo bi ma'anar kalima wanda dattijo da gaske irinsa ba Allah to ka samu wannan shedar nagarta kowa yana faɗa ni karatu kowa nake zuwa ba asabar gurin dattijo ne amma wallahi ni na dace a irin mutane kaga dattijo wanda ya cika ma qualities na dattijon mutum irinsa kuma da Allah ya tashi karɓar sa sai aw- rashin lafiyar bai fito awas ba kawai ya tafi mutuwar ta taba mutane kwarai da gaske mutum mai nazarta mai san addini dan boko ne sosai amma wallahi mu san addini ba za ka gane cewa yana harkar boko ba kaga wannan shine yayi shi za annabi yace suna aljanna ma albirri ita nagarta tana aljanna sannan kuma ita gaskiya kaga annabi cewa alaikum bisidiki ko na hore ku da yin gaskiya shine ko da me zai je zo kullu haqqa walau kana murra duk kafin ka faɗi ta cewa gaskiya dai kaza akai duk kafin ta kullu haqqa walau ala nafsik ko akan kanka ne annabi yake faɗi gaskiya kuma annabi yace bawa ba zai gushe ba yana yin gaskiya yana kirda dan gaskiya yana kokarin kwatanta ta hatta yusa ba inda Allah siddiqan har sai an rubuta shi a gurin Allah cewa wane mai gaskiya ne idan ku aka baka wannan lambar ai kenan to bara ku ji sai ce wa iyyakum wal kadhiba annabi yace na hade ku da yin ƙarya ko da ta wasa ce za ga wani ya rubuta ƙarya a social media wai shi eh, wato wasa yake yi ai mun bi hadisi da kuwa baya An- ba ruwan Allah da kakaci Allah baya san ba ruwansa da kakaci ballanta na ce wai fili ne aka ware awa ɗaya za a yi filin mu kyakyata wai suna sheka ƙarya ana dariya ko wani ya rubuta ƙarya a social media ya bada topic of discussion a ta tattaunawa wallahi sai Allah ya tambaye ka inna sam'a wal basara wal wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألا أنا وسادة متاني بايعي يوا شي ذاك شيء ككرنت شمائل المحمدية wanda yana talabar ɗin majalisin nan jawahirul muhammadiyya ko ni ko ya sai dai wani zai sai shi to da aka karanta shi a cikin wato wannan tsarin ko kun biya shi kun yi shi ko oh mun yi shi a gwal kwarai kuwa To, kaga a cikin a ina ai zahabna saboda haka a cikin wannan ayin za ku iya tuna mun biya hadisin da yake magana annabi yana kakaki amma baya faɗa komai sai ne sai gaskiya kaga annabi alaihi salatu wasalam a kakatin za ku iya tunowa yazo yana gaya wani cewa wa kunnuwanka guda biyu shine kakatin yana gaya wani yaro shine kakatin ka gan shi da kunnuwansa guda biyu kaza irin wannan shine kakatin ko da tijiyar da ya gayawa cewa da ta zo yake cewa ina ai kowa ba za ta shiga aljanna ba kun tuna ko ta fashe da kuka tana ta aka ce baiwa Allah abin da ake nufi cewa idan aka tashi tafiya aljanna ko duk duban ki sai kin koma budurwa inna in sha ana hunna in sha faj'alna hunna abuka sai ta fara dariya wannan shine kakacin gaskiya haka annabi yake duk duban da yanzu shekaran jiya wata mata ta da muka je janazar ta shekara ta ɗari da sha biyar da mutuwa ba za ta shiga aljanna haka ba tsohuwa a ina ai budurwa sabuwa kila za a mai da ita shine urban atraba faja'alnahunna abkara urban atraba wane mutum to shine wannan abin da malam yake tsara wato yi mana bayani akai cewa wato fa innahu ma albiru wa ma fil janna wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma al fujuri ƙarya tana tare da fajirci shine ke ne mai sabawa Allah wa huma finnar da ƙarya da fajirci kuma duk suna wuta wanda yake so ya samu sakamakon su sai ya shiga wuta wa sallallahu almu'afat an gani ku roki Allah lafiya shine kubuta daga me lafiyar wato rashin lafiyar zuciya da jiki shine almu'afat rashin lafiyar zuciya da jiki fa innahu lam yuta ba'da al-yaqin khairun min al-mu'afat shine bayanin da na fara muku don babu wani abun da za a ba mutum mafi alkhairi bayan ya kini da ya samu da Allah fiye da lafiya na ƙara ba ina ƙara tuna mu in kana so gane muhimmancin lafiyar ka kaje Aminu Kano kawai ka tsaya a emergency ba sai kana da patient ba eh iya emergency ko ka tafi men surgical ward babban ɗaki na maza inda aka yi wasu aiki ko kuma kwantar kawai ko murtala don girman Allah ka rika yi bawa kanka wannan aikin sati ko wata wallahi azim za ka ƙara dawowa ka rika wa Allah godiya amma wani za ka ga yana ta mita wai Allah ya hana shi kuɗi bai da kuɗi kawai shi wai ba shi da kuɗi mita yake ga mai kuɗin can wanda za ga wani bayan duk sati ana kai shi wanke kaza sannan kuma an ba shi appointment a India ko China sannan yanzu ba a zuwa China saboda corona misali ko ba haka bane ka gode wa Allah bawan Allah duk lokacin da ka wayi gari Allah ya baka lafiya yasa kullun annabi sai ya yi addu'a Allah ya ba shi lafiya da zama lafiya addu'o'in annabi za mu ji su saboda haka wannan shine abin da ya kamata a rika gode wa Allah ko da yake lafiya ba ba ne mutum ko mu je ya je na ko mutum ya tafi wata sai la ilaha illallah ka je ka ga mutum watansa shida a sakali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to duk wayannan abubuwa ne da za ka gode wa Allah shi yasa muna cikin wayannan ne saboda annabi ya faɗa a hadisin bukhari unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum sai yake fa huwa ajdaru Allah tazdaru ni'matallahi alaikum kullum ka rika duba wanda ka ka daina kallon wanda ya fi ka ba ruwanka da shi domin shi ya bi dan kar ku raina ni'imar da Allah ya muku in mutum baya kalla haka kullum zai rika ganin Allah bai maka komai ba raina abin da Allah ya masa zai rika yi sa muka faɗa a baya za ku iya tuna in mutum zai addu'a ya rika gaya Allah Allah kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza sannan kai sai kai sai ka faɗi laifin ka roki Allah amma ba gori ba a zo ka ce ka roki kaza an ki baka Allah za ka yi gori to shi ni'imar da yawa fa wa in ta'uddu ni'matan la ilaha tuhsuha ka lissafo ni'imar da yawa wani yana nan numfashin siya aka yanzu a jini kanu ba haka wani siya ake ba shi da nasa sai a cikin shelwa oxygen za a sa masa ƴaƴa da ƴan uwa da duk masoya na ta kuka domin wasu na ganin daga nan kawai ya tafi haka yake sai ko ga ta yanzu fresh air sai ga wani lokacin ta yawa ba sai ka rufe window ko zan tawo yanzu zan tawo a babun na sa abun hanci face mask na wai sai mun yawa misali duk wannan ni'ima ce da Allah ya ma ko ni'imar haske hasken da ya baka yanzu kake iya hango gaban ka nawa ka bashi nawa ka ba Allah wai suna ta yanzu ne ma ake yadda za a samu musu da artificial one ganin haka ne wani yana nan bayan sakale ya kafa in ya miƙe sai an mata roba dan ɗaya ta yi kwandin wani yana nan yanzu bara ake ana neman wanda zai ara ma kodarsa guda daya ko kaza ko kaza Allah mun gode ba to saboda haka wannan shine to sai Annabi alaihi salatu wasalam yace wa sallallahu al-mu'afa fa innahu lam yuta ba'da lakin khairun min al-mu'afa wa la tuqadi'u ko wa la taqada'u wa la tuqadi'u kar ku rika yankewa ba bani lil majhul kenan wa la taqada'u kar ku yanke in kai ne wa la tuqadi'u kar ku rika yankewa ku yanke ne zumunci zumuncin nan ku ko ta waya anai domin da yawa abubuwa sun shigo da shedan da waye sai ga ya hana zumuncin to kar ku yanke zumunci wala ta dabaru kada ku rika bada baya shine ya ka hango shi ya to sai ka juya wai ba za ma a haɗu ba kar ku yi magana kai ko na me me yasa saboda ni kun san muna yawan fada ne gaba abubuwa biyu ne kullatar mutum da kin yi masallama wannan shine gaba la naqasu wala ziyada idan wani yana ma wani abu da baka so sai ka dauke mu wuta ba laifi bane a shari'a saboda yana ma abin da kai kai ya dena yaki ba laifi bane wannan wasan da kuke ku dena amma kun haɗu karka kullace shi ku gaisa ko da ba za a gaisa ba kai musallama kuma karka kullace shi in ba gaba kuka yi ba ka manta da shi wannan ba gaba sunanta ba amma in dai ko da baya nan kana tunawa kuma kana kokarin Allah ya sa bala'i ya same shi wannan gaba ce shi ne biyu an shiga an kuma ko ba magana ɗaya da ne ba ke nan yanzu kuna waje ne ba kwa gaisa a gaba ce da wannan sharaɗin biyu ba ka ƙullace shi ba kuma ko da shi kaɗai ne za ka yi wannan sallamar ba gaba ba ce wani abu ne yake ma yanzu kayi kayi ya daina ya ƙi ka ja layi wannan ba laifi in za ka gaisa da kowa ban da shi eh kawai ka rage wa kanka lada in dai ba wannan sharadin ku kiyaye guda biyu dan kar kai min dabara misali in ba da wata amsa in dai ba wannan sharadin biyu ba kullaci kuma kana sallama ba gaba ba ce ko da ba ku yi musafaha ba musafaha ai karin lada ne ko yawwa musafaha karin lada ne wanda za ga sunna ce wanda mutanen al'ariyun mutanen sai abu musa lagari suka zo da ita annabi kuma ya karfafe ta sunna ce mai kyau cewa an gaisa har hadisi ya jira a mishkatul masabi cewa kun gaisa ga ladan da zaka samu amma idan ya zanto idan shi kadai ka gani ba ba za ka yi sallama ba to ga ba ki wata ile yanzu ka yi sallama ne saboda ya ci albarkacin wasu to wannan gaba ce ko shakka babu amma shi kare ne za ka yi sallama ko ba zai amsa ba ba ruwanka mala'iku za su amsa ba wane mutum ka fita in dai baka da wannan sharadin biyu ba kullaci kana yi sallama to ba gaba kuke ba ba kuma ka fatan ya fada bala'i a shi kenan kuma da za a zo a yi ba tambaya a kansa za ka faɗi gaskiya inda kun bata eh za ka faɗi gaskiya cewa kaza gaskiya kaza ban san shi da shi ba tsakani da Allah kaza da kaza da ake magana akai ni ban san wani da shi ba gaskiya ba ma jituwa amma wallahi wannan kaza da kuka faɗa shi da ni ba haka yake ba haka yake ba zaman da ne shikenan haka wannan ai sai an yi da gaske to sai yace annabi yace wala ta hasadu kada ku rika yin hasada la hau wallahi ciwon hasada ya fi corona virus illa Allah ina gaya muku a corona din nan fa cewa kai karfin ta kawai masifa ce ta duniya bai kai lasa girma ba wani likita da da safe muna hira da yace mun ita wannan virus din girman karfin sa bai fi 2.5 ba yace amma lasa 15 ne haka yace mun wani likita da da safin muna wannan hira yace girman ta ya kai wannan 15 wannan kuma bai 2.53 yace amma waccan 15 ne ita waccan ba fiye da fiye da wannan haka wannan da yawa wasu sun sai su kamu zai su yi sati biyu a dan tare sai ga mutum ya warke to saboda haka hasada ciwonta domin ita gaba ɗaya a gaba ɗaya yanzu ayyukanka za ta wawuce inda ka san gobara haka za ta wawure su kuma sannan alhasidu aduwullah mai hasara makiyin Allah ne kuma faɗa yake da Allah domin kana Allah ne ya zo ya kyauta ya ba wani abu kace wallahi ba isa ba dan ni Allah kake ga yawa haka lisanin hal ɗinka da lisanin makal haka ya nuna domin an wa wani dukiya ta ce ba isa ba dan me yasa zai kuɗi yanzu ku shekara ku 35 a kasuwa shekara ta biyar da zuwa wallahi bai isa ba ka ji fa wanda yake wato wanda yake raba arzikin kake kalubalanta dan shi yake rabawa da yazo ya gama rabansa kace bai adalci ba shine kawai saboda haka wannan shine shi sa wato mai hasada zai dade yana cikin damuwa wallahi wala tabagadu kada ku rika yin kiyayya kuma haka annabi alaihi salatu wasallam ne shine wala tabagadu kada ku rika yin kiyayya eh to sai yace ni wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayin Allah ɗan uwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum su mu'minai fa ɗan uwa ne ku gyara tsakankanin ɗan uwan takar ku haka annabi ya faɗa to kaga wannan hadisin banda Imam Bukhari Ibn Majah ya fitar da shi Tirmidhi ya fitar da shi ta hanyar Abdullah ibn Muhammad bin Uqay an gane ku sannan Imam Tirmidhi wato kamar da muka faɗa ya fitar Imam Ahmad ya fita ya fitar Yahya ibn Rahuya shi ma ya fitar da wato hadisin haka Imam Dahawi a cikin Muskilul Athar haka Ibn Hibban shi ma ya fitar da shi haka Imam Al-Haythami a cikin Majma'in Zawaid shi ma ya fitar da shi wato kun ga hadisi ne da ya samu ta goma shi ta gurare da yawa to sai hadisi na gaba حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي الوردي عن اللجلاج شنو سننسى لجلاج العامري كنا صحابيني شنو وندي يكي cewa ban ƙara cika cika ciki na ba cika cikinsa yake bai kuma cika cikinsa ba tun da ya musulunta eh kuma lokacin da ya musulunta yana shekara hamsin daidai yace tun da ya musulunta bai ƙara cika cikinsa ba amma fa sai dai Allah ya mata goma idan bai bar duniya ba sai dai shekar ɗari da ashirin a duniya eh ɗari da ashirin sai dai ƙara saba'in a musulunci bawan Allah khairun nasu man ɗala umurhu ko wa hasuna amaduhu shi za a yi mun taɓa ba da misali a bayan za ku tuna cewa wanda ya mutu da wuri mutumin kirki mutane ne mutanen kirki guda biyu Hassan da Husaini sai Hassan ya mutu to shi Husaini sai ya cigaba da rayuwa ya cigaba da nagarta to wannan da ya cigaba da rayuwa yana bin Allah ya fi wanda ya mutu nan ta nagarta ya fi shi har a gurin Allah me yasa saboda ji ayyukan sana alkhairi sun dadu shi sa a kiyama za a je ga mafincin kau saboda wannan ayyukan da ya wuce nasa shine a karoki Allah rayuwa do tsawon rayuwa duk nagartarka Allah ya baka tsawon rayuwa ya baka kyawawan ayyuka bare kuwa Allah ya baka tsawon rayuwa ya baka ikon binsa wannan ya fi alkhairi fiye da komai fiye da mutum yana da nagarta ya tafi da wuri ya fi alkhairi gaskiya sai dai kuma ba kowa Allah yake wa ba Allah ya ba mu tsawon rayuwa mai amfani to shi ne abin da yake faɗa yake cewa to shi ne alladilat din nan an gane ku wanda muka kawo yanzu cewa ga shi ya shekara ɗari da ashirin a duniya bawan Allah an mu'ad ibn jabal kenan قال يتي مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقول النبي ya zo wucewa ta gaban wani bawan Allah yana cewa Allahumma inni as'aluka tamaman ni'ama ya ubangiji ina roƙonka cikar ni'ima wai wannan kalmar tamamun ni'ima cikan ni'ima ni'ima cikakkiya kaga mutum ya zama cikin farin ciki da annashuwa shine ni'ima ai ko ga imani ga kuɗi malam ga lafiya ne yabu wannan to shine kala sai yace hal tadri ma tamamun ni'ima ma san da wanda yace dashi kai ka kwasan ko ce sai annabi yace dashi ka kwasan ne cikan ni'ima ka san ne ɗalibi yace tamamul ni'mati dukhulul janna ai cikar ni'ima shine Allah ya sa ka aljanna shine ni'ima ta cika duk yadda kake a AC yanzu da waye in ni'ima ka ta cika ba ta cika ba da saura sai yace wal fawzu minan nar da kuma kuɓuta daga wuta wannan shine cikar ni'ima me yasa ga aya da cikin suratul Ali Imran faman zuhziha 'anil nari ko wa udkhila al-jannata faqad faza duk wanda aka fuje shi daga barin wuta wa udkhila al-jannata aka yi aljanna faqad faza ya rabota to shine annabi alaihi salatu wasallam yace to wannan shine rabota Allah ya kubutar da kai daga wuta ya kai ka aljanna shine ni'ima thumma mara ala rajulin yaqulu sai annabi ya je ya ta gaban wani mutum shi kuma yana cewa Allahumma inni as'aluka sabra la hawla wala quwwata ya ubangiji ina roƙonka hakuri kala sai annabi yake kar sa'alta rabbaka albala'a ka roƙi ubangiji ya hada ka da bala'i ke ai ba a roƙo Allah ya bada ya baka hakuri ba a yi wani wani bai taɓa fahimtar ba haka ba wataƙila shi a rayuwarsa ba a cewa Allah ka ba ba yayin mutuwa aka yi mutum bala'i ne ya same ka je to Allah ya bada hakuri ko in bala'i bai same ka ba ka cewa Allah ya baka hakuri ba kyau in kai wannan to bala'i kake so ya same ka banda suratul a'raf mu dawo ta bakara mu ba da misali guda daya ka ne mu ta a'raf din ka kara da Allah yake faɗa karshe karshen izin izu na hudu alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim walamma barazu li jalut wa junudihi qalu rabbana afrij alaina sabra hajir suka shiga bala'i ana single combat sai rabbana afrij alaina sabra ka dauko ta a'rafin ita ba za a gani ana cikin bala'i suke roƙon wannan kun fahimta in kana bala'i tsakiyar zane ake neman Allah ya baka juriya da haƙuri amma idan ba ka bala'i ka ka roƙi haƙuri ba ruwanka da shi lafiya da zaman lafiya kake ne ba yawwa Allah ya kyauta to shine Allahumma inni as'aluka sabra sai sai ina roƙonka haƙuri kala sai sai kada ta alta rabbaka alwala ka roƙi ubangijin ka ya hada ka da bala'i kenan ji annabi alaihi salatu wasalam fatalhu alafiya annabi ce ka dai roƙe shi ya baka lafiya ba hakuri ba Allah ya bada lafiya yi ga ina yawan faɗa wata kalma wata kila ko rike ta cewa mutum masu yawan cewa wai Allah ya gyara mana kuskure ne a cikin ta Allah ya ba mu ikon gyarawa ne domin gyaran Allah ta ko ina yi ko Allah ya ba mu ikon mu gyara ya fi zama daidai irin wayannan kalmomin ne amma kace Allah ya gyara ala gafa ta malam gyaran Allah baka san ta ina za a faro ta ba amma Allah ya baka iko ka gyara shikenan ka zauna lafiya to sai yace fasalhu fasalhu al'afiya ka roki Allah lafiya wa man ala rajulin yaqulu kawai sai annabi ya je ta gaban wani bawan Allah ji kuma yana cewa ya zal jalali wal ikram ya zal jalal ya ma abokin girma wal ikram da karamci kala sai annabi yace san san wato isauri ka roka don ka faɗa abin da za a baka ismullahi al'azam kenan dan a ruwaya tirmidhi ma cewa ya kadu tujiba laka annabi yace an gama amsa ma shi da aka ce in kana addu'a kan alizu biya zal jalali wal ikram kurka yawan faɗa yayin da shi ne mun ba da misali a baya wajen addu'o'i to aka rika wannan kirar ya kawi ya aziz ya kaza amma ka san ta ina ya dace amma ya zan jira da kiram ka ga kundumci amma ya kawi ya aziz idan ka roƙa a ruguza wasu kenan ko kuma idan wani zai ruta ka ko cewa ya ubangiji da karfinka da kaza da kaza Allah ko kare ni daga sharrin sai ka ce ya kawi ya aziz shikenan na'am ibn hajar ya kawo ruwayoyin gaba ɗaya a farkon mujalladi na ɗaya a cikin littafinsa yace ya ce yace ruwayoyin suna da kyau kaga hasanul ligairihi kenan ko a to kuma an gaya ma ibn hajar an tattara ruwa wataƙila ayi alwani ba ka ji abin da muka gaya ma cewa a farko na gaya ma wata formula cewa imamul bukari da ya alƙawarin zai kawo duk hadisai ingantattu a dabul mufrad ba amma ne cewa duk abin da ya kawo za ga yana da goyon bayan ko aya ko kuma manta wannan formula kuke ya kamata a rika rike ta ko da yake in muna karatun ya zanto ana ice garin yawa na'am ina muke ne hadisi na gaba ko حدثنا فروة قال حدثنا عبيدة في عبيد بن عبيد بن صهيب كان التيمي أبو عبد الرحمن wani shi sana'arsa ta kalma mutumin kufa ne ta kalma yake yake yi waduku ne kenan haka din da za a gansu da sana'ar su yasa ba wani mai kuɗi da ya rika ba su tsoro babu ballantana ka zo ba da fatawar ka ganji yana nan ka je faɗa saboda kar zakar ka ta buya babu to babu wanda yake ba su tsoro duk da sana'ar ko za ga annabawa ma haka mali hada rasuli a kullu da'ama wa yamshi fil aswaq malan kai karatu ka nemi sana'a sai ka ka zama liberal malami kana faɗa abin da Allah yake so ba abin da mutane suke so ba sai ka zauna lafiya to da haka babban malami ne mutumin kofa sannan kuma alaramma ne ko da yake ka ganshi cikin karatu yake eh abin da malamai suke faɗa kenan yana cikin karatu mutum ne mai wato ya yi kawance da alkur'ani sosai da sosai malamai kuma sun yabe shi sosai dangane da ɗabi'arsa to shi ne yake cewa an yazid bin abi ziyad ko an abdullahi bin al-harith an al-abbas ibn abdul muttalib abbas ibn abdul muttalib abul fadl kenan kun gane shi ai babba annabi alaihi salatu wasalam wanda ya musulunta ne a shekara ta takwas shine wanda aka tambaye shi ake cewa da kai da annabi alaihi salatu wasalam waye babba shine yake cewa wulidtu qablahu wa huwa akbaru minni ni aka fara haifa amma shine babba kaji hikima yace ni aka fara haifa amma shi ne babba la haula wala quwwata illa billah kuma in ba kuma ta ba mun faɗa cewa shi Abbas din nan shi mahaifiyarsa daban wadda ake kira da Nusaila bintu Jinab kun ga bafa annabi ne ko amma da Abdullahi da abu ɗalib uwa ɗaya uba ɗaya su da abdullahi da abu ɗalib uwa ɗaya uba ɗaya shi kuma uwarsa daban amma duk babansu ɗaya duk ƴaƴan abdul mutsalib ne duk ƴaƴan abdul mutsalib ne sannan kamar da aka faɗa jagora ne tun a jahiliya wajen abin da ya shafi shayarwa shayar da ruwa kenan tun a wannan lokacin sannan ya je bai'atul aqaba an gane tare da mutanen al'ansar kafin ya musulunta ya je ya nemi ya hijira ya aika annaba ne za ta islam yana so ya hijira sai annabi ya tura masa da takarda cewa ya zaman sa domin kai yace kai a gaya masa cewa Allah zai cika masa ta hijirar shi Abbas ibn Abdul Muttalib eh saboda haka mutum ne kuma aka ce mai yawan kyauta ga zumunci kwarai da gaske yana da abubuwa na ban sannan ya musulunta a shekara ta takwas bayan hijira kamar yadda muka faɗa a lokacin da aka yi fatahu makka sannan ya je hunain ya kuma rasa a madina a watan rajab shekara ta talatin da biyu bayan hijira yana da tarihi dogo wannan abun kawai saboda ba mu taɓa zuwa kansa a karatun ba shi za muka faɗi wannan gaɓoɓin قلت يا رسول الله sai na ce ya bakin Allah to bara ku ji allimni shay'an as'alu Allah bihi ko ya mun wani abu da zan rika roƙon Allah da shi ta yadda za ku gane jama'a annabi baya ware matansa ko ƴaƴansa ko wasu na jikinsa ya ba su wani wuridi su kadai yace banda kowa baya yi bara ku ji allimni shay'an as'alu Allah bihi ko ya mun wani abu da zan rika roƙon Allah bihi fa kana sai yace ya Abbas ya kai abbasu salillah al'afiya ka roƙi Allah lafiya ta jiki da kuma mai zuciya sun ma makasa kalilan sannan sai dan zauna lokaci kankani shine wa kasa kalilan wasu kuma suka ce ɗan kwanaki kaɗan talata ne za a nasu tsawon kwana uku kenan ko amma wata ruwa ya kaga kalilan sai aka ce ai wasu kwanaki kaɗan ya zauna yawwa to kaga yin sai talatan tsawon kwana uku kenan a wani mata wani nuskar haka yasa tun majitu fa qultu to kaga sai ce sai na dawo sai na ƙara cewa allimni shay'an as'alullah bihi ya rasulullah a sanar da ni wani abu da zan riƙa roƙon Allah da shi fa kana sai ce ya abbas ya amma rasulullah ya kai abbas sai faɗi title ɗinsa ya kai babban annabi sallallahu alaihi wa sallam salillah al'afiya fi dunya wal akhirah ka riƙa roƙon Allah madaukakin sarki ya baka lafiya a duniya da lahira ya fi komai shine misalin da muke ta buga hada ku ba ka da ko kobo amma lafiyar kalau a je a gwada yanzu wannan dattijan da na gaya muku kun san wallahi ina ji ko hawan jini bai da shi ba shi da wata cuta haka ya koma ba wani cuta da take damunsa to haka Allah yake ka roki Allah lafiya ka roki Allah lafiya to kaga wannan imamu tirmidhi hadisi ne mai kyau shi ya ma fitar da shi ya kawo ma shi ana imamu tirmidhi ya fitar a cikin kitabu da'awat hadisi abdullahi ibn al-haris kenan shi ya ji daga abbas imamu tabarani ma haka shi ma ya da shi yawa anna haka malam mai tufatul zakirin shi ma ya kawo hadisi babin da ya kamata mu biya na karshe mu tsaya a kansa shine oke to bara mu biya ina ga muna da lokaci sai ce babu man wato man kuriya du'a bil bala babun da ake magana akan wanda ake kin ya rika yin addu'a ta bala'i cewa Allah ya jarrabe shi da kaza akwai wanda za ku ga suna wannan za mu ba da misali an kin mutum ya rika roƙon saboda wani kai imanin sai rika ganin bara ya roƙi Allah Allah ka jarrabe ni da kaza saboda yana ganin ta haka za a kankare mai zunubai to an ki mutum ya haka حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر عن حميد عن انس قال قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم bara ku ji misali zai fito fili wani mutum ya faɗa gurin annabi alaihi salatu wasalam ya ce ne Allahumma lam tu'dini malan fa atasaddaqu bi kaga wannan ai gori ne ya ubangiji baka bani dukiyar da zan yi sadaka da ita ba yana gayawa yana faɗar haka addu'arsa fabtali ni bi bala'in yakun aw qala fihi ajrun ka jarrabe ni da wani bala'i da zai zan samu lada a kansa ka ji mata sa addu'ar ji Allah ya jarrabe shi da bala'in da wai da ni tunda bai samu dukiyar da zai bayan ya samu lada ba to Allah ya jarrabe shi da wani bala'i dan aka ce bala'i ana nufin jarrabawa kenan a gurin bawaji ne kake jin ta da ƙarfi kalmar jarraba ya jarrabe shi da wani bala'i wai da zai samu lada a kansa yanzu wanda ya yi tuntuɓe ai bala'i ne ko yana ta samun lada da jimi ta ƙarya koma zuwa ga Allah ciwon kai zazzabi kaza kaza duk na cuta duk bala'i ne Allah ya jarrabu mutum da shi yana samun lada da to ka ji shi ba abin da ya roka tunda ba ba shi kuɗi da zai sadaka ba Allah ya jarrabe shi da wani bala'i da zai samu lada a kansa fa qala sai annabi ya ce subhanallah subhanallah la tudiquhu ba za ka iya samu ba za ka iya ba ala kulta domin Allah yana da wannan bala'in kala kala ai ko kuma ka roke shi ya baka sai annabi ya ce me yasa ba za ka ce Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ba me yasa ba za ka faɗi wannan ba Allah ka ba mu na ja ba ku wannan misalin to da aka ce karka biya qur'ani a cikin sujada sai ka ce allahumma rabbana ko allahumma atina addu'a kai domin ya zo addu'a cikin hadisi allahumma atina fid dunya hasana allah ka bamu mai kyau a duniya wa bil akhirati hasana ka kuma bamu mai kyau a lahira wa qina azaban nari ka tsare mu daga azabar wuta wani bawan Allah malam ne sharhin sahihu adabul mufrad akwai littafin da wato littafin kai malamin mutum da ka dakara da intar sosai an yi littafi sahihu adabul mufrad wanda ware hadisan kawai aka iya hadisan sahihan aka ware yana nan a kasuwa to saboda haka wanda ya yi tarihin malamin sai kawo kisa wani karkashin wannan babu wani babban malami a cikin magabata shi ma saboda imani ya tumbata waje yace Allah ka jarrabe ni da duk abin da ka ga dama wallahi da Allah ya tashi mai jarabawa sai hana shi fitsari kawai ya shiga bala'i ba fitsari baya iya fitsari shine da ya zo wucewa gurin yara sun ce ya amalan wa salan ya bafan mu barka da zuwa sai ce um, wato ku yi wa wannan baffan naku da aka jarraba addu'a duk inda ya ga yara da suke san da zuwa sai sai ku yi wa babban ku wanda yake wato wanda yayi wa Allah madaukakin sarki karambani addu'a duk inda ya je yake da ya ga yara sun je san da zuwa babba sai sai ku yi wa babban ku addu'a ud'u li amliku ku yi wa babban ku addu'a wanda yayi wa Allah karambani ba a faɗa shi wannan jarabawa ya faɗa shi ta ga wanda ya fada nan sai ai sai Allah ya jarrabe mu da abin da ba za mu iya wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana amma ana zaune kalau na yana kaga shi ma ya shiga mu kada mutum saboda ne sai annabi ya bada ne makofi cewa ka roki lafiya dai kawai shi ma zai shiga bare kuwa zai shiga حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس قال فكانه تو دخل دخل على رجل kenan ya shiga gurin wani mutum ya je gaida shi bai da lafiya an gane ko yana cikin rashin lafiya قلت لحميد واتو لحميد النبي صلى الله عليه وسلم sai na ce Humaid annabi sallallahu alaihi wasallam waye ya shiga annabi ne ya shiga kala na mu ce kwarai kuwa yace da kala ala rajuli ya shiga gurin wani mutum kada jahada min al marad rashin lafiyar ta ta kai ta kici ta kici tinyewa shine ya ja wahala wajen rashin lafiyar sa shine al jahad din ta dade fa ka annahu farakun mantubun saboda lalacewa da da rashin lafiya da yake kai ka ce dan tsako ne wanda aka ciccijewa gashin jikinsa ka duba dan zako da dan kantarsa kuma ba gashi a jikin ya za ka gani sai ko ruwa ya fada yanzu uwar ta jefa su kwata ya suke koma to kamar dan zakon da aka ciccije wa gashi aka yi koma tala sai ya ce shiwa kenan wato yana roƙo eh sai ya ce wato ud'ullaha bi shay'in aw salhu nan ne ko ka roƙi Allah da wani abu ko kuma ka roƙe shi ka roƙi Allah faja ala yaqulu Allahumma ma anta mu'azzibi bihi fil akhirah aka ce da shi to ka roƙi Allah abinda ake so da kai wato faja ala yaqulu sai rika cewa wato sai aka da shi ya roƙi Allah to sai rika roƙo Allah shi da aka ce roƙi Allah kafin ya fara rashin lafiyar labari za a ba mu akan abin da ya faru da shi kawai sai yake cewa Allahumma ma kunta ma anta mu'adhibi bihi fil akhirati faj'alhu fid dunya faj'alhu bil ayn wai addu'a da yake cewa ya ubangiji duk abin da zaka azabtar da shi da ni da shi a lahira kai mun a duniya ka gaggauto mun da shi a duniyar nan kaga wannan ai ganganci ne قال زيت سبحان الله sarki ya tabbata ga Allah abun mamaki kenan la tastati'uhu ai la tastati'u ba za ku iya haka ba ba za ku iya jurewa ba mutum ya ce amma azabul lahira anan ala kunta ina ma dai cewa kai Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wasu malamai suka ce a lokacin ne annabi ya ba shi umarni yace to roki Allah tunda an ka zo nan to yanzu roki Allah kamar ka ga Annabi alaihi salatu wasallam zai tawassuli yana gurin tunda suna tawassuli da shi yana raye to sai yake cewa saboda wahala kun sa ko wanda yake wata cutar zago yana roƙon mutuwa shine Annabi ya hana shi ma a wani hadisi cewa sai dai ka ce ya ubangiji idan rayuwar nan ita ce amfani a gare ni karaya ni in mutuwa ita ce alkhairi a gare ni to ka daure ni ba za ka ce Allah ya daura ka ba to sai annabi da gaban sa zai ce ya ubangiji duk abin da zaka yi min azaba da shi a lahira to ka gaggauto min da shi a duniyar nan sai annabi ya ce subhanallah ai ba za ka iya jura wannan ba ko kuma kowa ba zai iya jurewa ba ala kunta ina ma dai cewa kai Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban kaga wannan addu'a in dai kana da yaqini wallahi wallahi bukan da ya ce dan za ga tsakanin rukunin yaman da hajarul aswad duk addu'ar da kake ana kara zuwa nan sai annabi ya ce ka ajiye ka koma wannan rukunin yaman da hajarul aswad kafin ka je hajarul aswad wannan addu'a duk wanda ka ga in ya san me yin umara ko aikin haji ita yake biyawa saboda girman ta wada kawai sai addu'a fa shafahu Allah azza wa jalla to kaga addu'a da ya rika sai Allah ya bashi lafiya kuma ya yi masa musulmi ya fitar da wannan hadisin tirmidhi ma haka cikin kitabud da'awa haka imam qahawi a cikin mushkilul asa shi ma ya kawo sunna ga mutaya ana abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah mu ɗauka cikin sarki ya yafe mana na to muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da shugaban sa madaukaka darasi na nawa muka tsaya danyi alama cikin da bakwai muka tsaya ko da takwas za mu tashi muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da shugaban sa madaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatunsu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya iyayenmu da sauran musulmi Allah maɗaukakin sarki ya jaddada rahama a gurgurmu idan ta mu tazo Allah ya samu cika da kyau da imani Allah ka ba mu dogon kwana mai amfani suna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa maɗaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa duk wanda suka yi jarrabawa Allah ka taimake su ka ba su nasara wanda suke neman aiki Allah ka agaza mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sa ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya zauna da kasar mu lafiya waɗanda suka sa kasar nan a cikin matsal suke neman sata a matsaloli Allah ka mana maganin Allah madaukakin sarki ka yi riko da hannayen ka dora mu a hanya madaidaiciya Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد